نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau 25 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda daidai da yau 14 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na dauraji ra katsina state wanda a yau za mu tashi akan aya ta 131 daidai da izinin allah kuma wannan karatu shine na insha allahu ba yau ba ba gobe ba jibi ranar litinin 27 shine muke sa ran zami ban kwana da ku a cikin wannan wata da izinin allah kenan yau zami karatu gobe zami karatu da izinin Allah jibin ma ranar litinin zami karatu kuma sai ya zamo mun rufe sai bayan sallah insha Allah ubangiji Allah ya mana albarka cikin abin da muka karanta ya datar da mu a cikin abin da yake na daidai a wannan wata na'am arama mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين arama da 31 walillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين arama 131 ya ne sau ɗin yau arama walillahi ma fi samawati ولله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Mm.
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
وكان الله غنيا حميدا Mm.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين Mm.
وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Masha Allah, fata Allah alaik, na san dai kai komandancin naka ai mai ‘yanci ne ba kamar su wa'il ba ne ko aron ma, to Allah ya albarka. In na ce komanda ba ina nufinsa ba don an gan shi da ɗamara, akwai da wanda nake nufi shi ma akwai ranar da za mu ‘yanta shi, insha Allah. Ubangiji Allah ya ce, walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, kuma abin da ke sammai da ƙasai duka na Allah ne, walaƙadi wasainan ladina utul kitaba min qablikum haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda suke gabaninku haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara min qablikum gabaninku ku al'umar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum sannan kuma mun yi wasici akan ku akan me anittaqullah akan ku ji tsoro Allah madaukakin sarki akan ku kiyaye takawa wa in takfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi to ku sani hakika abin da ke sammai da kasai na Allah ne gaba daya wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadaci ne hamidan kuma shayabo subhanahu wa ta'ala walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sammai da kasai na Allah ne wa kafa billahi wakilan Allah ya isa abin dogaro subhanahu wa ta'ala, in ya sha yuzhibukum idan Allah ya so zai tafi da ku ayyuhan nas ya ku mutane, wa ya bi akharin ya zo da wasu na daban, wa kana Allahu ala dhalika qadiran kuma Allah ya kasance mai cikakken iko ne akan haka man kana yuridu thawabad dunya dukkanin wanda yake son lada na duniya fa inda Allahi thawabud dunya wal akhirah to lalle a gurin Allah ladan duniya da lahira yake wa kana Allahu sami'an Allah ya kasance mai ji ne basiran kuma mai gani ne Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi sun biyo bayan waɗancan ayoyin da jiya muka yi ta tattaunawa da su dangane da abin da ya shafi sha'ani na nushuzur rajul ko kuma nushuzur zauj idan aka samu burtsewa ta ɓangaren miji Allah ya kira ga yanayin yadda al'amarin zai kasance a zauna a teburin sulhu Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima أن يصلح أن يصالح بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما ولله ما في السماوات هكا آيتك waɗancan abin da ya kawo wannan walillahi ina so na sadar da ita ne da juna a jiya mun ce wa in ya tafarraka kuma idan suka rabu ma'ana bayan an bi waɗancan tebura na sulhu amma zaman auren bai yi ba mun ji yadda za a magance na ɓangaren mace nan kuma ƙur'ani ya kama mana yadda za a magance na ɓangaren namijin idan aka bi dukkanin waɗannan matakan Allah ya ce to wa in ya tafarraka idan suka rabu yugunillahu kullum min sa'atihi Allah maɗaukakin sarki zai wadatar da kowanne daga cikin su miji da matar daga cikin falalatasa wa kana Allahu wasi'an Allah maɗaukakin sarki ya kasance mayalwaci ne wasi'an aliman kuma Allah maɗaukakin sarki wasi'an hakiman kuma Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne subhanahu wata'ala to don a nuna maka cewa lalle Allah mai hikima ne kuma Allah mai yalwa ne zai yalwaci kowa sai aka zo da wannan jumlar walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dukkanin abin da ke sammai da kasai dukkanin su na Allah madaukakin sarki ne ina fata mun fahimta to mu dan yi wani tadabburi mana mu duba waɗannan lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi a daidai guraren nan sai da aka maimaita su so uku haka ne sun maimaita so uku guri na farko walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi an gane da kyau walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida aka kuma maimaitawa a na ukun walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakilan to akwai wata fa'ida ne a ƙarƙashin wannan takrar ɗin ƙwarai akwai fa'ida duk abin da ka gani cikin alƙur'ani akwai fa'ida zuwansa wancan abin da ya zo na farko walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa laqad wasaina malamai suka ce wannan algharad manufa ta zuwan wannan lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ai maka taqririn cewa Allah madaukakin sarki mai yalwa ne kuma mai karamci ne kuma mai bayarwa ne don haka wannan li aka kalillahi mafi samawati wa mafil ardi wanda yake abin sammai da kasai nasa ne ya ba zai yalwa ba ina fata mun fahimta to aka ce ta farkon an kawo ta ne saboda wannan gharar din sannan na biyu in ka ci gaba akan cewa wa menene wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wannan suka ce an kawo ta saboda a nuna maka Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne a zatinsa akan dukkanin komai baya buƙatar komai don kun kafirce an gane da kyau sannan ta ukun walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi algharad din nasa shine abin da yake nuna maka Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukkanin halittu gabaki ɗaya yadda fashin bakin wannan yake shine idan muka duba waccan aya ta farko walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kasance ya faɗi wannan ne saboda ya ce idan ma'auratan nan guda biyu suka rabu suka ji tsoron Allah bayan zama teburin sulhu amma duk abin bai yi ba wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi to sai Allah ya ce wa kana Allahu wasi'an hakiman Allah ya kasance mai yalwa ne kuma mai hikima ne subhanahu wata'ala to tunda haka ne Allah ya kasance jawadan mutafaddilan mai bayarwa ne sannan kuma mai falala ne subhanahu wata'ala don haka sai aka kawo abin da zai nuna maka mayalwaci ne abin da zai nuna maka zai bayar ba tare da ya gaza ba subhanahu wata'ala ana so a nuna maka duk wanda ya ce zai baka gida ko mota ka duba nasa ka duba yanayinsa wanda ya ce zai maka abu kaza shin zai iya ko ba zai iya ba shin ya fi karfin abin ko ba zai bai fi karfin abin ba ina fata mun fahimta wanda ya ce zai baka mulki ka duba ya fi karfin mulkin wanda ya ce zai baka naira ɗaya ya fi karfinta wanda ya ce zai baka ɗa wanda ya ce zai baka abu kaza duk wanda ya ce zai baka abu kaza ɗin nan to alal aƙalli ya wadatu ko yana da ikon bayarwa ya ce zai bayar ne to don a nuna maka shi Allah mai duka ne yana da ikon da zai bayar tunda ya ce wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakiman alamar yana da ikon walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ina fata mun fahimta wannan na farko kenan sannan na biyu sai suka nuna akan cewa abinda aka yasa aka ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dinna ko kuma in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi saboda a nuna maka dukkanin kafircin mai kafirci dukkanin zunubin mai zunubi dukkanin da'ar mai da'a da'ar mai da'a ba za ta ƙara Allah da komai ba zunubin mai zunubi ba zai rage Allah da komai ba dukkanin abin da muke aikatawa karan kanmu in alheri gare mu in shari shi ma gare mu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha babu abin da zai dada Allah da komai kuma babu abin da zai rage Allah da komai kamar yadda ya zo cikin al-hadith al-qudsi kamar yadda muka karanta a cikin arba'una din mun san shi aiko wato da a ce za a zo a haɗa na farko da mutan farko da mutan ƙarshe a haɗu a wuri fili fetal kowa ya tambayi ya roƙi Allah wata bukata wata matsala wata matsalarsa kowa daban-daban tun mutan farko da mutan ƙarshe kuma Allah ya bawa kowa wannan bukatu nasa da ya nema to fa babu abinda zai ragu cikin mulkin Allah subhanahu wataala ko cikin arziki ko cikin abinda Allah yake da shi dan a nuna maka ka yadda zaka gane in ma zai ragun yo a sa allura cikin teku a fito da ita in abin da zai ragu wannan abin da ruwa ta allura ta ɗebo danshin nan to Allah mai ya ragu an kun gane da kyau yo ko kwankwala ta ka cika shi ka sa allura menene zai ragu idan an sa allura an cire a ruwan kwankwalatin nan ballantana ba kogi na ce ba teku ba ka san teku aiko wanda bai zama lalle ka gabarsa ba to wannan ana nuna maka babu abin da zai ragu cikin mulki na Allah maɗaukakin sarki don haka ɗa'ar mai ɗa'a zunubin mai zunubi babu abin da za su ƙara wa Allah maɗaukakin sarki yin ɗa'a mu za ta amfana yin zunubi mutum shi zai cuci kansa idan bai tuba ba to Allah ya ganar da mu to shi yasa Allah dan ya nuna maka dan ka kafirce wannan ba zai damu Allah da komai ba wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi idan kun kafirce duk abin da ka gani yake sammai da kasai na Allah ne kuma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum idan ku kun kin tasbihi akwai halittu da yawa suna nan suna tasbihi wa Allah madaukakin sarki sai dai mu ba mu fahimtar irin wannan tasbihin dutse akwai irin tasbihin da yake bishiya akwai irin tasbihin da take tsuntsaye dabbobi komai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqawna tasbihahum ga mala'iku mala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun to dan kai kadai karan kadamiya baka yi ba me zai da rage Allah madaukakin sarki wallahi kanka ka cuta yin ibadarka kai kake nema sababin wannan ibadar Allah kan ji kanka ya sanya ka a gidan aljanna da rahamarsa subhanahu wata'ala ina fata mun fahimta amma ba wai ka ji cewa kai in ba ka yi bauta ba ko ko in ba ku yi bauta ba ai Allah ya samu wal iyadu billah wallahi abin kanka zai dawo wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sannan ma fi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ta ukun nan malamai suka ce an kawo ta bayan an ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai yace wa kafa billahi wakila in yasha yudhibukum in Allah ya so zai tafi da ku ayyuhan nas ya ku mutane wa ya'ti bi akharin yazo da wasu na daban wa kana wa kana Allahu ala dhalika qadiran Allah mai cikakken iko ne akan haka Allah ya kasance mai cikakken iko ne akan haka ya tafi da ku gabaki daya yazo da wasu akwai wanda zai ce dan me ba wanda ya isa ya magana to wanda yake da wannan sai ya nuna maka shi ɗan yi shi yake da cikakken iko akan halittun sammai da ƙasai ga baki ɗaya huwa qadirun alal ifna'i wal ijadi Allah mai iko ne akan ƙararwa akan kuma menene samarwa saboda Allah shi ya samar kuma shi yake karɓa don haka duk abin da Allah ya da bayansa daidai ne subhanahu wa ta'ala don haka wannan aya ta zo take maganar akan walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ina fata mun fahimta ma'ana don a nuna maka lalle Allah din mai iko ne akan wannan walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakilan ayoyin sun fita yan uwa to mu ƙara maimaita su Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lalle ko in ce duk abin da ke sammai da kasai na Allah madaukakin sarki ne walaƙadi wasaina lalazina utul kitaba min qablikum kuma lalle haƙiƙa an yi Allah ya ce mun yi wasici ga yahudu da nasara ahlul kitabi min qablikum gabaninku al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum sannan kuma an yi wasicin nan gare ku menene aka yi wasici anittaqullah akan ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku kiyaye dokokinsa daga cikin ma'anonin takawa shine ka lazumci abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka aikata abin da ya hana ka ka hannu da wannan hani ɗin ina fata fahimta sannan babban abin da azumi ya zo yake koyar mana yan uwa shine fa wannan takawa ɗin kaji tana daga cikin abin da aka yi wa mutanen da suka gabace mu wasici da ita sannan mu ma an mana wasici da mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance ka san Allah yana ganin ka yana jin ka yana tare da kai da iliminsa subhanahu wataala babu abin da za mu ɓoye wa Allah wannan abin da muke na azumi yadda za ka shiga ɗaki ko ki shiga ɗaki ko ku shiga wani guri na daban da za a sa maka wani abu a baka a ce ka haɗiye ba za ka iya haɗiyewa ba ba za ka iya shanyewa ba me yasa ba za ka yi ba ba fa wanda yake ganinka ba wanda yake ce maka ka yi ko kada ka yi daga kai sai ka sai ka san Allah yana muraƙabantar ka ina fata mun fahimta to wannan ita ce ta kawar ƴan uwa kuma wannan shine abin da azumi yake koyar maka ka saba da jin tsoron Allah fi sirri wal anan a sirri da kuma bayyane idan ka iya yin wannan a cikin ramadan to insha Allahu zaka idan ka iya haka fi nahari ramadan to zaka iya yi a cikin daren ramadan idan ka iya yi a cikin watan ramadan zaka iya yi a watan shawwal a watan dhulqa'da dhulhajji almuharram har zuwa sauran watannin saboda ubangiji shine ubangijin dukkanin waɗancan watanni ba kadai ramadanu ba kada ka zamo abdu ramadan bawan ramadan a ka zamo ubangijin ramadanu kake bautawa ba ramadanu kake bautawa ina fata mun fahimta walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan Allah ya kasance mawadaci ne hamidan kuma shayabo walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sammai da ƙasai na Allah ne wa kafa billahi wakilan Allah ya isa abin dogaro in ya sha yuzhibukum in Allah ya so zai tafi da ku ayyuhan nas ya ku mutane haka wannan ayat ta faɗi amma tsantsallaka ka je an'ami ma yace wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba' min ba'dikum kama an kama yasha'u a'a in ya sha yuzhibukum ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا إزوا قرشي ما أنا أتنسي الله يتي وربك الغني ذو الرحمة وبنجدنك الله شيني الغني موداتي ذو الرحمة ما أبو الرحمة ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم إذن الله يسوزي تفيدكم ويستخلف من بعدكم هكا آية ya maye ya ainihin wa wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u ya maye ku da wasu ya sa su ne halifofi ba ku ba an gane wa yastakhlif min ba min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin ma'ana Allah ba komai bane ya maye ku da wasu wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz to don haka anan Allah ya ce in yasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dhalika qadiran man kana yuridu thawabad duniya dukkanin wanda yake neman ladan duniya lada a gidan duniya fa inda Allah thawabud duniya wal akhirah to lalle a wurin Allah madaukakin sarki ladan duniya da lahira yake wa kana Allah sami'an basira Allah ya kasance sami'an mai ji ne subhanahu ta'ala basiran kuma mai gani ne subhanahu ta'ala sai Allah ya ce mai adama يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن, لل- فإن الله كان بما تعملون خبيرا wa in talu وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله فإن الله كان كان بما تعملون خبيرا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, kunu ƙawwami na bilƙisɗi, ku zamo masu tsayawa da adalci, shuhada alillah kuma masu ba da shaida dan Allah subhanahu wa ta'ala, walau ala anfusikum wannan ba da shaidar da za ku yi, ko da a karan kanku ne, awil walidaini, ko da a iyayenku ne, wal aqrabin ko kuma ainihin wa ‘yan uwanku, in yakun ganiyan, ai, in yakunil mashhudu alaihi ganiyan, idan wannan da za ku ba da shaida a kansa ya zamo mawadaci ne, au faƙiran ko kuma talaka ne, fallahu aula bihima Allah shi ne ya fi sanin abin da ya fi cancanta gare su, subhanahu wa ta'ala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, don haka kada ku dinga bin soye-soyen zukatanku an ta'adilu aili kai la ta'adilu dan kada ku yi adalci kada ku dinga biye wa soye-soyen zukatanku dan kada ku yi adalci an ta'adilu akwai la da za ka kaddara ta ai Allah ta'adilu ko li kai la ta'adilu kada ku dinga bin soye-soyen zukatanku dan kada ku yi adalci wa in talwu ko wa in talu kira'o'i guda biyu wa talwu bi hadfil wawi lula wala mahum fa dhamma sukuna lasta fihi mujahala ko dai wa in talwu ko wa in talu kira'o'i guda biyu zamu je su insha Allah idan muka dauki ɗaya daga cikin fassarar kira'o'in wa in talwu kuma idan kuka karkatar da wannan shaida aw tu'ridu ko kuma kuka bijire kuka kibada ita yadda take fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai cikakken sani ne cikin abinda kuke aikatawa ina fata mun fahimta to wannan kenan wannan aya haka muka ji ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunun qawwamina bil qist shuhada lillah ku zamo masu tsayawa da adalci kuma masu shuhada lillah waɗanda suke ba da shaida don Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kyau a nan gurin haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu kunun ƙawwamina lillahi haka ne ya ayyuhal ladina amanu kunun ƙawwamina bil qisti shuhada a lillah amma yayin da za mu je suratu suratul ma'ida kaɗan sai mu ga an jinkirta wannan bil qisti an kai shi a ƙarshe ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti an gane da kyau anan aka ce kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah a can kuma aka ce kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti to wai menene bambancin waɗannan nan an gabatar da ainihin wato bil qisti a can kuma an jinkirta shi ina fata mun fahimta to kowanne ya zo ne a bisa abin da ya gabace shi na bayani a nan haka ya dace ya zo da shi a cikin nisa'i haka a can cikin suratul ma'ida haka ya dace ya jinkirta saboda wasu abubuwa da suka gabace shi to bari mu fara a nan na cikin suratul nisa'i idan za ku tuna suratul nisa'i sura ce wanda a karatun baya-bayan nan tana ta yi mana bayani dangane da abin da ya shafi yin adalci yin adalci yin adalci tun daga kan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima magana ce ta menene ayi adalci ina fata mun fahimta sannan idan ka zo ayat ta ci gaba da mana bayani dangane da mu'amala tsakanin maza da mata da yake a tsakaninsu da kuma maganar a ba da haƙoƙi musamman na ‘ya'ya mata marayu a ba su wannan sadaki nasu inda Allah yake bayani akan wa an taqumu lil yatama bil qist misali wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wildani wa an taqumu lil yatama bil qist an gane da kyau magana ne akan bil qist ai bil adli ai magana ce ta adalci sannan aka bibiyo waɗannan ayoyi da bayani na tsakanin ma'aurata miji da mata a lokacin da aka samu nushuzi a wajen miji Allah maɗaukakin sarki ya nuna abin da za a duba a wannan shine adalci wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al anfus shuh har izuwa karshe wannan magana ce akan menene adalci inda yace wa in tuslihu ay wa in ta'dilu wa tattaqu fa inna Allah kana wannan magana ce akan menene adalci ina fata mun fahimta sannan magana akan adalcin bata gushe ba har Allah ya nuna walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa an gane da kyau magana ce akan adalci adalci dan haka fakana minal munasib shi yasa ya fi dacewa a fara gabatar da wannan maganar adalci a farko don bilkisti anan ai bil adili ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bilkisti shuhada alillah saboda maganar adalci adalci ce ta gabata a baya ina fata mun fahimta an gane wannan yan uwa to mu tsallaka cikin ma'ida shi ma irin wannan zubin yake ba haka labarin yake ba ita kuma ma'ida sai aka ce kunu qawwamina lillahi shuhada a bilƙisti sai aka jinkirta alƙisti ɗin sai aka fara gabatar da yin shaida don Allah saboda ita idan ka dubi ma'ida bayani ne ake kiyaye alƙawari da wasu manhiyat abubuwa da aka haramta da abubuwa na hukunce-hukuncen da aka ce a yi su da aka haramta da magana akan kiyaye alƙaura da magana akan ba da shaidu da tsayuwa akan wannan shaidu ɗin ina fata mafayi tun daga farko-farkon ayat ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum dahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid har izuwa ayoyin da suke ta bayani akan wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na har izuwa kazo ayoyin da suke ta magana akan wannan ana maka bayani akan a kiyaye nauyi da girman abin da aka dauka na waɗannan abubuwan da aka haramta ko aka halatta hurrimat alaikum hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla بغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السابع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا تخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فمن اضطر أن كرنت to dukkanin waɗannan 'yan uwa bayani ne ake akan wasu manhiyat da kuma wasu abubuwa da aka halatta idan ka bibi waɗannan za ka same su waɗannan ana so a tsaye da shaida yadda Allah maɗaukakin sarki yake so a tsayar da wannan al'amari ɗin to don haka kaga shi ba bayani ba ne na adalci ya gabata kamar cikin suratul ma'ida to har izuwa wannan ayar da take magana ya ayyuhan ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti ina fata mun fahimta ma'ana aka fara gabatar da abin da ya shafi wannan magana akan tsaye da shaida akan maganan nan ta adalci mun gane waɗannan ayu guda biyu yan uwa to bayani akan adalci da rashin adalci gabanin mu je mu dan kare waccan kira'o'in da muka fara a ɗazu muka ce Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kunun ƙawwami na bilƙisɗi ku kasance ku zamo masu tsayawa da adalci shuhada alillahi kuma masu ba da shaida dan Allah maɗaukakin sarki walau ala anfusikum ko da a karan kanku ne a wilwalidai ne ko iyayenku wal aqrabin ko kuma ‘yan uwanku na kusa in yakun ganiyan ai in yakun mashhudu alaihi ganiyan idan wannan da za ku ba da shaida a kansa mawadaci ne ko kuma ainihin wato faƙiri ne talaka fallahu aula bihima Allah shine yafi sanin abin da yafi cancanta gare su to sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku dinga bin soye-soyen zukatanku an ta'dilu ai Allah ta'dilu akan kada ku yi adalci yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani dan ku bata a'a amma ayat tace an tadillu to ai likai la tadillu Allah ya nemi ku bayani dan kada ku bata ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana an taqulu ay likay la taqulu ina fata mun fahimta dan kada ku ce irin su suna nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma to haka shi ma anan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu idan kuka ainihin wato lafazin wa intalu muka ce kira'o'i ne guda biyu akwai wa intalu da kuma wa intalu imamu shatubi yake cewa wa talu bi harfi lami lula wa lamahu fa dhumma sukunan lasta fihi mujahala lasta fihi mujahala lamun kaga ibnu amir kenan a fihi hamzatu zayyat mujahala wato da ibnu amir da hamzatu zayyat sai suka karanta wa in talu kai kuma sai ka ji an karanta da wa in talu to menene bambancin wanda ya karanta da wa in talu kamar yadda malam ya karanta daga min waliya yali ne shi kuma yana nufin iqbalun alai ko iqbalun ala shay'i fuskantar abu an gane da kyau ai wa in tuqbilu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran ma'ana idan kuka fuskanci wannan ba da shaidar da za ku yi idan kun ba da shaida da kyau fayujazal muhsan almuqbila bi ihsanihi to sai a sakan yawa wanda ya fuskanci ba da shaidan nan da kyau sai a sakan ya masa da kyakkyawa wanda kuma ya fuskanci ba da shaidan nan da mummuna sai a sakan ya masa da mummuna ina fata mun fahimta ma'ana wannan wa intalu sai suka ɗauke ta bi ma'ana fuskantar ba da wannan shaidar ko dai ka fuskanci ba da shaida ta hanyar kyakkyawa ko kuma ta hanyar mummuna wannan kira'ar wa in talu kenan kira'ar kuma wa in talu kira'ar sauran shi kuma daga lawa yalwi ne an gane da kyau shi kuma yana nufin karkata suna ɗaukowa daga wato min abin da ya shafi layyil qadi karkata alƙali misali idan alƙali ya karkata zuwa ga wancan shaida ko zuwa ga wancan hukuncin ya yi ba daidai ba to wannan al'amarin wa in talu suka ce daga nan ne ina fatan fahimta ko kuma ya zamo ya karkata zuwa ga wa'ancan ɗaya daga cikin masu husuma ba tare da dalili ba an gane da kyau ko kuma ya zamo min layi shahadati ma'ana karkatar da shaida a canza ta a jirkita ta a ba da ita ba yadda take ba ko kuma ya zamo min layil gharimi ma'ana nauyin bashin wanda ake bin bashi kun san ba daidai bane wanda ake bin bashi yayi nauyi ya ki da wannan bashin an gane da kyau ina fata mun fahimta to dukkanin waɗannan kira'o'i ne guda biyu kuma an karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ko dai ya zamo wa intalu ko kuma wa intalu an ji kira'o'in guda biyu ko ko dai wa in talwu ko dai ku fuskanci ma'ana idan kuka fuskanci wannan mai ba da shaidan ko dai ku ba da shaida bisa daidai a sakan ya muku da daidai ko kuma da rashin daidai a sakan ya muku da rashin daidai au tu'ridu ko kuma ku bijire ku ki ba da ita yadda take sai Allah ya ci gaba da bayani ko kuma wa in talu idan kuka karkatar da wannan shaida din au tu'ridu ko kuka kibari ita kuka bijire an gane da kyau to Allah madaukakin sarki ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabiran lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne a cikin wannan abin da kuka gabatar wannan kenan to mu koma bayanin da muka yi a baya a can gurin sai muka ce wannan aya ta ne mana bayani akan abin da ya shafi shaida ko in ce adalci ɗan uwa domin ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kunun ƙawwamina lafazin ƙawwamin daga alƙawwam ne an gane mubalaga ce na ismul fa'il na ƙa'im ala wazni fa'al an gane da kyau ma'ana kunun ƙawwamina asalinsa ismul fa'il mufrad ɗin shine ƙa'im fa'al sai ya zama ƙawwamina ku zamo masu yawan ba da ainihin wato ba su yawan tsayawa akan a ainihin wato adalci alƙistu kuma da muka ce a nan gurin shine adalci kamar yadda muka kawo shawahid a can baya ana fahimta 'yan uwa to ubangiji Allah ya ce kunu qawwamina bil qisti ma'ana ku zamo masu tsayawa da adalci shuhada alillah waɗanda suke masu ba da shaida don Allah maɗaukakin sarki amma gabanin nan lafazin ko in ce irin shaidar da mutum yake bayarwa a karan kansa shaida kala biyu ce ko dai shaida mutum ya zo ya tabbatar da ikirari an san al'ikirar ko suka ce al'ikirar aula mina shuhud ikirari ai shi ya fi sama da shaida ma wanda ya zo ya ce ya yi kaza kuma shi ɗin mai hankali ne baliki aƙili ba mahaukaci ba ba kaza ba to kaga wannan ai ya fi duk wata shaida da za a zo a gabatar ya ce alkali duk wannan abu da ake zance ne ni nai abin nan kai kai shi yai abu dukkanin hanyar da za a tunkuɗe masa wani shubuha ko wata shubuha ko rashin kaza in aka tabbatar da wannan ikirarin to shi kenan wannan kuma ya fi duk wata shaida aiko to wannan ko dai ya zamo walau ala anfusikum ma'ana ku ba da shaida ko da a karan kawukanku ne karan kawukanku ku zo ku yi ikirari an ji na farko kuma in mutum ya ikirari za a karbe shi ba za a ce ba za a karba ba ina fata mun fahimta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa wasu a lokacin sa kuma galibi duk wanda aka zo aka jefe su an jefe su ne da me da wannan ikirari da suka suka tabbatar da cewa lalle sun yi wannan al'amari din ina fata mun fahimta ko kuma ya zama walau ala anfusikum malamai suka ce ana nufin ma'ana ko da wannan shahadar da za ku bayar ta zamo akan wani naku na jini wanda in kuka bayar za ta zama abin ciwo abin damuwa to dole ku tsaye da wannan shaidar ku ba da ita haka Allah maɗaukakin sarki yake so ina fata mun fahimta ita wato shaida malam tana da ɗaci kuma babu yadda za ka yi dole ka yi haka adalci yake in dai za ka yi adalci to ba sani ba sabo babu wannan naka ne wannan ba naka ba ne adalci shi kaɗai ake yi wa adalci shi ke tsayar da al'umma shi ke tsayar da ƙasa ta tsaya tsayin dakanta a da kafafunta amma idan ba adalci zalunci ya mamaye guri to lalle babu yadda za ka ga yadda al'umma suke so su ga yadda suke so ba zai yi ba to sai malamai suka ce kunu kawwami na bilkisti ku zamo masu tsayawa ainihin wato da adalci shuhada alillah masu ba da shaida dan Allah subhanahu wata'ala lafazin shuhada'a me yasa aka kawo shuhada'a sai malamai suka ce yana da fuskokin li'irabi har guda ɗaiɗe guda hudu ko dai zama shuhada alillah hal ne na abin da ya shafi min ƙawwami ɗin nan ma'ana kunun ƙawwamina ku zamo masu tsayawa da adalci shuhada alillah kuna masu halin ba da shaida dan Allah maɗaukakin sarki kuma dama hal mansubi ne aiko to shuhada alillah suka ce hal ne min ƙawwamin ko kuma li'irabi na biyu shuhada alillah suka ce sai zama khabar ne sanin khabar ne na biyu na kunu qawwami na din can kunu din nan shuhada'a khabar ne na wancan kunu din an gane da kyau to khabar din na farko sai ya zama kunu qawwamina qawwamina sai ya zama khabar na farko shuhada'a sai ya zama khabar na biyu ina fata mun fahimta haka wasu malaman suka faɗi wasu kuma malaman suka ce a'a shuhada a dinnan ma ka cokansa ga baki ɗaya sifa ce na wancan ainihin wato ƙawwami na dinnan dukkanin zai ɗauka ko dai ya zamo hal ne ko kuma ya zamo khabar na biyu ne na ƙawwami na ko kuma ya zamo sifa ne na wannan ƙawwami na to duka dai me ake so a ce kunun ƙawwami na ku kasance masu yawan tsayawa da adalci shuhada alillah masu ba da shaida don Allah maɗaukakin sarki to wai ni abin da zan yi tambaya a nan shin mun amsa wannan kira ko ba mu amsa ba Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani duk wanda yake da imani to wannan kira ne da Allah yake masa an kira na jiya ana kiran na yau kuma za a kira na gobe duk wanda ya ji wannan shine sakon Allah gare shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani cikin ma'aurata ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani cikin 'yan kasuwa ya ku waɗanda suka yi imani cikin masu mulki cikin sarakuna cikin 'yan siyasa cikin malamai cikin kowa kunu kawwami na bilkisti ku zamo masu tsayawa da adalci shuhada alillah masu ba da shaida don Allah maɗaukakin sarki wannan kalma guda biyu 'yan uwa suna da santsi kwarai da gaske dukkanin wanda aka zo aka jibanta masa wani yanayi ko dai zai yi hukunci ne ko dai yana jagorantar wasu mutane ko kuma zai yi alƙalanci a tsakanin mutane wallahi dole sai adalci a tsakani kuma ya zama mai ba da shaida don Allah ba don komai ba amma yau ya al'umma ta tsinci kanta matukar fa ba za a jagorantar da adalci ba to dole zalunci shine za a jagorantar da shi kuma ana hakaitowa kamar yadda Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ake hakaitowa yace ainihin wato a Allah madaukakin sarki kan iya Allah yana tabbatar da ƙasa wacce take mai adalci ce ko da ba ta musulmi bane matukar sun kamanta sun kwatanta adalci to shi ma ya hakaito tabbas Allah kan taimaka wannan ƙasa ɗin wannan al'umma ɗin kuma Allah kan ɗauke taimakonsa ga al'ummar da ba ta waiwayen za a adalci sai zalunci don haka al'amarin ba wai ya danganta da burace-buracen mu musulmi ba ne mu ba musulmi ba ne mu muna kaza mu muna kaza a'a adalci al'adl shi ne magana ka yi adalci ko da wanda za ka ba da shaida ɗin nan a karan kawukanku ne ko iyayenku ne ko kuma na kusa da ku kada ku zamo idan wani babba daga cikinku ya hukunci ba za a iya masa hukunci ba idan ƙananu waɗanda ba manya ba to su ne za a zartar musu da hukunci wannan shine silar halakar waɗanda suka gabace mu idan babba ya hukunci a ya sata shikenan ba za a ainihin wato masa komai ba sai a bai shi amma idan abda'ifu ya sata a ƙamu alaihi had sai a ce za a tsayin masa da haddi amma shi babba ai babba joji ne ya za a ce za a yi wa gwamna hukunci a yana da wani abu washi aminiti ina fata man fahimta to shi aminiti din na ina aka samo shi a qur'ani ko a sunna malam idan aka bar koyar alqur'ani da sunna an gama kawai babu wanda baya laifi kuma babu wanda ya fi karfin doka a tsari na musulunci ina fata man fahimta manya idan suka yi laifi wallahi hukunci ake musu a tsarin musulunci haka su ma ƙanana yadda za a yi wa alwadi' haka za a yi wa asharif ba su da bambanci kowane ne haka za a tsayin masa kuma wofantar da wannan janibi na doka shine ya kai mu inda muke ganin mun tsinci kanmu a wannan ƙasa a yau rashin adalci injustice a kowane ɓangare idan ka ɗauka wannan ƙasa in dai ba a dawo kan doron adalci ba to Allah fa zai ban mu da wayanmu da iyawanmu to mu kuma ina muke da wayan ina muke da iyawan me muke aikatawa me muke iya producing muke iya samarwa ba mu da wayo ba mu da dabara dole naki kanwan naki za a zo a dinga mulkan mu mun ki ko mun so amma yayin da muka kamanta adalci to sai Allah ya taimake mu ya dinga kawo daukin sa cikin mu amma ka duba yadda muke adalci muna yi ko ba ma yi adalci cikin auratayya adalci cikin harkar kasuwanci yau yaro ya fara zuwa shagon kasuwa ya ga shugabansa yana kece da falle manyan shaddodi da hula shi ma so yake gobe ya fara zarar na kasuwan nan shi ma ya fara sawa babu haƙuri da bi a sannu ai mataki ne yau ya shiga gobe yake so ya zamo wani wane ya fi wane yau ya sa kafarsa a siyasa so yake gobe ya fi wancan da shekaru da shekaru ya sa experience ɗinsa ya kai gurin yau ya sa kafarsa cikin ilimi to so yake karansa ya kai tsaiko a daina jin kowa sai shi halaka ta zuwa al'umma don Allah ka duba waɗannan ɓangarorin ina ne ba mu da tasgaro da matsaloli irin wannan sai fa mun tashi wallahi yakin ba wai wasu ɓangare kaɗai su suke da laifin ba mu kanmu muna da tilin namu laifin sai mun haɗu mun gyara ga baki ɗaya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wanda baka tsammanin zai ci maka amana kana bashi wata amana na ɗan lokaci zaka sha mamaki kuma wannan shine zai zake ya ce an zalince shi an yi kaza an yi kaza to mu gyara tsakaninmu idan na gyara tsakanina da Allah na sauke haƙoƙin da yake a kaina aran ma ya sauke haƙoƙin da yake a kansa kai ma ka sauke haƙoƙin da yake a kanka to sai Allah ya isar mana yakin sai Allah ya shigar mana idan ku Allah ya shigar mana da wanda ya so da wanda bai so ba sai Allah ya kama makwarkwadansa sai ya gyaru ko a tafiyar da shi ina fatan fahimta yo ya ni ban gyara ba kuma kana so a kama maka makwarkwadar wani kai za a fara kama in baka sani ba don haka mu gyara tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki yayin da muka gyara yayin nan gyaran Allah maɗaukakin sarki zai zo dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim irin wa'azin da ba kwa so kenan sai a ce a ya ja kaya to Allah ya sani amma gaskiya ce dole a faɗe ta ba zai taɓa yiwuwa a ce wani ɓarayi ɗaya shi yake da laifi ba wallahi shugabanni suna da nasu laifin kuma za su ɗau kayansu gaban Allah ba wanda zai taya su kuma mu ma namun muna da shi ba wanda zai taya ka ɗauka gaban Allah ba a kallon ɓarayi ɗaya a ce su kaɗai ne da laifi dole ne mu haɗu mu gyara ga baki ɗaya inda kowa ya san yake da matsala to ya haɗu ya gyara shugaba ne ka a ofis ɗin nan naka ka san waccan badakala da ake ba daidai ba dan me ka zuba ido kana gani a kasuwa ne ka danna haƙƙin talakawa a ƙasanka baka ba su haƙƙinsu ba dan me a'a a makaranta ne kai shugaba ne dan me baka yi abin da ya dace ba wai kowa yana jin aitin da shi ba shi ne shugaba na kwata-kwata ba shi ba shi da wannan responsibility ɗin da aka ɗora masa a ina kowa za a tambaye shi gwargwadon abin da aka ɗora maka na nauyi ne wancan shi ma da aka ɗora masa nauyin watakila jagorancin ƙasar ko jihar ko gundumar ko kaza yadda zai ɗauko ta aka a tambaye shi haka kai ma za a zo a tambaye ka daidai gwargwadon abin da aka ɗora maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi da haka kada mu sha'afa mu shantake mu manta da namu mu dinga gano na wasu Allah dai ya gama bayani dukkanin bangarorin kunu qawamina bil qist shuhada lillah ya ku waɗanda kuka yi imani ku zamo masu tsayawa da adalci shuhada lillah kuma masu ba da shaida dan Allah madaukakin sarki walau ala anfusikum wannan ba da shaidar ko da a karan kawukan ku ne mun ji yadda ake nufi awil walidaini ko kuma iyayenku wal aqrabin da kuma ƴan uwanku na kusa in yakun ghaniyat wannan wanda za ku ba da shaidan zai iya zamowa mawadaci mai kuɗi zai iya zamowa talaka ba shi da kuɗi to kowane ne ko mawadaci ne ko mai kuɗi ne Allah shi ne mafi sanin abin da ya fi cancanta gare su subhanahu wa ta'ala ma'ana ya san wane ne in kuka kun yi daidai wane ne in kuka ba ku yi daidai ba kada ku dinga bin soye-soyen zukatanku ku ce ba za ku yi adalci ba wannan halaka ce yan uwa wa in talu idan wa in talu idan kuka karkatar da wannan shaidar saboda an baka kuɗi a kotu a take wannan kes ɗin ya mutu a mantar da shi to bari mu shiga kes ɗin kai ka saba ka makura wuyan ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya to Allah ya ce wa in talu idan kuka karkatar ka san gaskiya ka karkatar au tu'ridu ko kuka bijire ga gaskiyar amma kuka bijire mata Allah ya ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabiran to lalle Allah mai cikakken sani ne cikin abin da kuke aikatawa sannan kuma Allah ya ce ha antum haula'i ha jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila ma'ana wane ne zai ba su ya zama musu garanto ya zama musu wakili mai ba da shaida a gaban Allah wane ne zai zama musu mai ba su kariya gaban Allah ko kuma wane ne zai zama musu wakili gaban Allah waye isa wane ne shi wane lauya wane alkali gaban Allah da ba a appeal kuma ba a zaluntar kowa tun gabanin ai shari'a Allah ya san mai gaskiya da mara gaskiya amma a hakan za a ce sai an maimaita wannan ƙaryar da ka kitsa kuka shirya ƙarya Allah ya sani za a yi maimaita wannan hukuncin wancan da kuka kashe bisa zalunci za a maimaita gaban Allah wannan dukiya da kuka ci bisa zalunci za fa a dawo da ita wannan shaida da aka ba da ita za a ƙara tsayawa gaban Allah ai daɗin akwai gobe kiyama mala yau da a ce ba kiyama ai da an ci banza kenan wallahi baka ci banza ba tana nan za ka yi bayani ka sata ka tara ka yi ƙarya ka yi gaskiya ka kitsa duk abin da za ka kisa lokaci ne duk abin da za ka yi bai fi kai shekaru kaɗan nan gaba ba kuma kana nan walƙabru sundukun amal kabari yana jiranka kiyama tana nan wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ya kiyashe mu har ma karanta mana ayar karshe ko fassara ta ne mu yi يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, aminu billah ku yi imani da Allah. A'a, tahsilul hasil kenan. Haka wasu suka ce, amma ba hakan ba ne. Kun san tahsilul hasil? Za mu yi bayaninsa gobe. To, ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, aminu billah ku yi imani da Allah, wa rasulihi da manzan Allah, والكتاب da kuma littafi alladhi nazzala ala rasulih wanda ya saukar wa manzansa wal kitabi alladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar gabaninsa wannan a ƙira'ar mutanen hisnun kenan amma a sauran ƙira'ar ibnu amir da, da abu amr da ibnu kathir sai suka karanta wal kitabi alladhi nuzzila ala rasulihi wal kitabi alladhi unzila min qabl an gane da kyau waɗancan sun karanta da nazzala da anzala wancan da nunzila da unzila me bambancin a wannan sai gobe insha Allah wa may yakfur billahi dukkanin wanda yake kafircewa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da kuma manzannin Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira faqad dalla dalalan da'ida ko faqad dalla idgamu dal fi dal ma'ana lalle ya bata dalalan ba'ida bata wanda yake mai nisan gaske wannan aya akwai shugul a cikinta akwai wuraren tsayuwa daki bayan daki don haka ba za mu tsalle mu haura ta ba za mu bi ta a sannu gobe ɗaya bayan ɗaya insha Allah gaɓoɓin da za mu magana a kanta su ne kamar haka gaɓa ta farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani a'a to ai sai ya zama kamar an maimaita dai abin da aka sani kenan an gane da kyau ba haka bane akwai fuskokin ba da amsa kusan kala goma kaga ko ɗaya ba za mu iya yi ba a yanzu za mu amsa a wannan insha Allah sannan ku duba da kyau da aka zo gurin abin da ya shafi da Allah maɗaukakin sarki yake bayani a nan gurin a wajen imani sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi aha ku taya ni kirgawa aminu billahi sai ya ce menene wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qablu da me aka ce ai imani abubuwa ne guda hudu aminu billahi aha wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl abubuwa nawa ne abubuwa hudu imani da Allah da imani da manzo da imani da me da menene da littafin da aka saukarwa annabi da littattafan da suka gabata hudu ko madalla amma lissafa mun lokacin da ake cewa wanda ya kafircewa wasu bangarori wa may yakfur billahi daya ko wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida ya wajen imani aka takaita da abubuwa hudu wajen kafircewa aka ambaci biyar a wajen imani ba mu ji an ambato mala'ika ba ko an ambato ba ambato ba ba mu ji ambato abin da ya shafi ranar lahira ba an gane da kyau a kadar ma ai ayar gabaki ɗaya babu ita an gane da kyau kadar babu ita a nan gabaki ɗaya shi kuma imani na'am mun san rukunan imani guda shida ne abin da nake cewa a nan wajen cewa ku yi imani sai aka ambaci guda uku ko hudu amma wajen kafircewa sai aka ambaci guda biyar to me yasa ba a takaita da cewa wanda ya kafircewa wancan ba guda ukun ko hudu sai aka ƙaro da wanda ya kafircewa mala'iku da abin da ya shafi ranar lahira duk da ba ambace su cikin imani a wannan gabar ba wannan kenan sannan idan kuka duba da kyau a cikin wannan ayar za ku ga a wajen abin da ya shafi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi sai ya ce menene wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzan Allah haka ne aka fara kawo imani da Allah da manzan Allah a wajen kafircewa wa man yakfur billahi ba a ce wa rasulihi ba sai aka gabatar da wa mala'ikatihi aka gabatar da wa kutubihi akan sannan wa rusulihi ban sani ba kuma mun fahimta wajen imani aka gabatar da Allah da manzo wajen kuma kafircewa da bayan an gabatar da Allah sai aka gabatar da mala'iku sai aka gabatar da littattafa sannan manzanni akwai wata balaga a ƙarƙashin wannan al'amari ɗin kamar na faɗa amma an ce lokaci ya yi mu haɗu dai gobe insha Allahu za mu ji amsoshin waɗannan gaba-gaba da ma ƙira'o'in nan da nan muka ce nazzala ala rasulihi da nan kuma anzala sauran ƙira'a da nazzala da unzila da kuma yadda malamai suka yi taujihinsu da yadda aka ba da amsoshi daidai gwargwado ba za mu tsawaita ba da izinin Allah abin da muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya ɗamu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana kamar yadda na faɗa insha Allahu yau za mu karatu ko in ce mun yi karatu Allah ya ba mu ladan gobe ma za mu karatu lahadi insha Allahu ranar litinin kuma shine ranar da zamu rufe wannan tafsiri da izinin Allah ubangiji Allah ya hada mu a dukkanin alheran da muka karanta ya gafarta mana kusakuran da muka yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum